الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi rahama farin jaka da annabi muhammad dan abdullahi alaihi salatu wassalam muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya albarkance mu da wannan lokaci mai tsada a cikin rayuwar al'ummar musulmi yau muna ranar juma'a ne wanda yake wuni na biyar dare na shida ga watan ramadan ko hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da biyar muna fatan ubangiji ta ala ya datar da mu darasinmu na jiya muna da cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran inda muka zo aya ta ashirin da bakwai yau za mu tashi aya ta ashirin da takwas haka dai azarama muna fatan ubangiji ta'ala ya ainihin amfanar da mu da abin da za mu ji na hukunce-hukunce a cikin waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma domin bin alkur'ani shine tsira bin umarnin allah da hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine lafiya shine kuma zama lafiya ga al'ummar musulmi muna fatan Allah tabbatar daga daga mu akan imani da gaskiya sai Allah madaukakin sarki yace na'am la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين ubangiji ta'ala ya hana bayansa muminai su rika jibantar da al'amarinsu ga kafirai wa an yattaki zuhun auliya kuma allah ya hana muminai su rika daukan kafirai su ne masoyansu wanda ya suru na ilahin bilmuwadda za su rika nuna musu soyayya wannan haramun ne a matsayin ka mai imani da allah in ga mutum arne ne babu soyayya tsakaninka da shi babu jibinta al'amari tsakaninka da shi babu amana tsakaninka da shi tsakaninka da arne ka ba shi haƙƙin da allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka na zamantakewa in makwabcinka ne na gida ka ba shi haƙƙin gida don manzo allah ya makwabtaka har da ya gudawa in makwabcinka ne na kasuwa ka ba shi haƙƙin makwabtaka ta kasuwanci idan makwabci ne na gurin aiki ka ba shi haƙƙin shi na makwabtaka a gurin aiki amma babu maganar ka jibinci al'amarinka zuwa gare shi ya zama shine abokin shawararka shine amininka na ƙarshe shine wanda zaka ga yawa sirrinka wannan Allah ya haramta maka Allah ya hana Allah ya hana ya hana haramun ne mu'mini ya haka shine Allah ce la yattakhidul mu'minina wal kafirina awliya Allah ya hana mu'minai su yi kafirai a matsayin masoya daddiya da kafiri ya kai da ilimi ko ya kai da fada aji ko ya kai da isa ko mulki Allah ya ce min dunil mu'minin shi koma da bayan mumini ne kafirai duk darajarsu ba ta kai darajar mutumin da yake da imani ba da haka idan kaga mutum mumini ka girmama shi dan wanka musulmi ka girmama shi dan Allah ma ya girmama dan adam kuma ya kara karama masu imani amma idan mutum arne ne duk yanda yake kai kana bakar fata shi jar fata to ai koma da bayan ka ne kaskantacce ne a wajen Allah bai kai ka ba dan me zaka dauki daraja da Allah ya baka ka zubar da ita ka dauka ka tashi dan me zai zama to shine abokin shawararka dan me zai zama to shi kake kauna shi kake so kila ma saboda ƴan uwanka mu'mine yanzu shi wani wai idan ya ga bature ma in ya in ya gaida shi karba da ɗaya yake ji balle ma a ce wani organs na wajen gurin aiki in ya shigo ce mai barjin musa ya ce barjin sai rika jin daɗi wai ya gaida nasara ya karba to duk inda arna yake in dai bai cewa ashhadu an la ilaha illallah Allah ce min dunil mu'minin ko ma da bayan mu'mini ne kaskantattu ne a gurin masu imani dan uwanka musulmi shi ya kamata ka bai daraja ka girmama shi ka ba shi matsayi babba ka rika jinjina masa amma duk mutumin da yake kafiri ne duk yanda ya kai ya kawo to koma da baya ne a gurin waɗanda suke masu imani inji Allah Allah ya ce ya haramta soyayya da ainihin jibuntar al'amarin mumini zuwa ga kafiri to wanda kuma ya taurin kai fa Allah ya ce ban yafa alzalika duk wanda ya aikata hakan ya zama babu wanda yake ba shawara ko kuma ya karbi shawarar su sai arna ba wanda suke jibantar da al'amarin su zuwa gare su sai arna shi yasa kaga idan muka diba tsari na demokradiya wannan ayar ta kalubalance shi yasu wasu ka zo demokradiya a duniya musulmi ne ko arna ne arna ne su suka tilasta a kowace ƙasa dole sai ta yi kuma su suke da tsari a hannunsu a gurinsu ake koya in za ka yi fara kamfai sai ka je gurinsu idan ka ci sai ka je gurinsu sun ce ga yadda za a yi idan za a yi tsarin mulki sai sun tsara muku kaga al'amarinku gaba ɗaya kun jibantar da shi zuwa gare su kenan wannan haramun ne a gurin Allah in dai har kun tabbata ku masu imani ne Allah ya ce wa man yafa alzalika duk wanda ya jibantar da al'amarin rayuwarsa na ci gaba balle na addinin shiga kafirai Allah ce falaisa min Allah fi shay a wajen Allah ba shi da matsayin komai Allah ya barranta da shi in hadde ka kama arne a matsayin shi na kafiri shine shugaban da zai baka umarni zai jagorance ka a cikin al'amura to Allah ya hudda hannun shi a cikin labarinka idan kuma Allah ya hudda hannun shi a cikin labarinka ai ka shiga uku waye sai gyara maka shi su da suke so su amfani da kai su da suka mai da ka haja suka mai da ka kadara suka mai da kai ne jikin za su dora kayan su ka kai musu Allah ya ce duk wanda ya aikata soyayya tsakanin shi da kafirai to ubangiji tabaraka wa ta'ala ce falaisa min Allah fi shay ba shi da wata kima da daraja a wajen Allah ta wani abu illa an tattaku minhum tuqata sai in yaji tsoron Allah matuƙa ji tsoron Allah ya gyara ɗaya daga cikin magabata yace zaka ga mu idan muka zo gurin arna kafirai Abu Darda sahabi ne na manzon Allah yace mukan sakin huska mu yi musu mulmushi amma wa qulubuna tal'anuhu amma a cikin zuciya muna ce Allah tsine muku albarka Allah tsine muku albarka eh haka magabata suke za mu saki huska a gurin arne mu yi mulmushi amma a zuciya muna tsine mishi albarka yanzu ma ba haka suke mana ba za su nuna suna son mu amma a cikin zuciya kaurin mu suke Allah da kanshi wace ha antum haula أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور bayan Allah ya hana jibantar da al'amari da soyayya ga kafirai sai Allah ya ga waɗansu har yanzu ba su bari ba sai yake ta ha antum haula yatibunahum yanzu ku ne dai ku musulmi kuke son waɗannan mutanen Allah ta to wallahi bunakum wallahi su ba sa kaunar ku ba sa so saboda ku kun yi imani da littafin Allah gaba ɗaya su kuma sun karanta shi amma idan sun gamu da ku za su yi aiki suna tare da ku ku abakan hudarsu ne ku tare kuke amma wallahi da kun wuce a zo alaihimi al'anabila bil ghaiz za ga suna ciza yatsa ta bakin cikin haushi akan ku idan suka kalle kuma wai mamaki suke ya aka yi kowa tsallaka makirci kaza da kaza da suka shirya mu mamaki da suke kenan suna kallon ku ne kallon mamaki ya kai sun shirya muku makida da kaza da kaza har yanzu har yanzu ne da sauran ku har yanzu akwai dan guntun imani tare da ku kadi ba ga su shigo mana ta nan a bullo ta can a shigo ta can gurin duk abin da ake so a rubuta imani a cikin zukatan masu imani duk wani ruhi na musulunci a zare shi daga gare mu wannan shine burin su har abadan ba wai suna kaunar mu bane shi sa Allah ta'ala ke cewa ha antum haulai ko har yanzu ku ne da kuke kaunar su wallahi wallahi bunakum sun dai ba sa kaunar ku to da Allah wa ya halicci dan adam wa ya halicci kafirin wa ya halicci mu'minin kuma shi Allah da ya halitta yace wannan bai sa kai kuma kace shine masoyinka ai tsakaninka da arne ina kawai kai hudda ta sama sama eh mishi mulmushi a baki amma a cikin zuciya irin na abu da zai kana tsine mishi albarka saboda arnancin shi kawai wannan kawai shine zaman ka lahiya amma ka rika soyayya tsakaninka da shi ka rika ganin duk wani al'amari ma in ba ya sa hannu ba sha'aninka ba zai yi ba ai ka shiga uku wallahi wanda Allah ya kera shi ya kera ka kuma ya ce maka bai ya kaunar ka bai ya san ka kai kuma kake ganin abin ba haka bane Allah ne mai gane ba kake ne ba gane ba a samu ɗayan biyu ne ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ubangiji ta ala kallon su ma yi waɗannan masu addinai guda biyu kiristocin duniya da yahudawan duniya ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara hal abadan ba yahude ko kirista ba zai taɓa amincewa da kai bai ce kai mutumin kirki ne kisa idan suka ba ku shugabanni wayanda suke bin tsarin da suke so sai ga kullum suna ɗauka darajar su suna ƙara musu gala suna ba su matsayi saboda suna bin mi sawun da suke so su bi idan sun zama to kuma suna kokarin su kawo muku ci gaba a cikin tsarin rayuwar ku musamman ku musulmi to wayannan shugaban sai a rika kiransa ƴan ta'adda a rika neman ya kamata a kifar da su yau nawa aka yi irin waɗannan duk wani shugaban da yake so ya kwato incin ƙasar shi ya sa ƙasar ta ci gaba al'ummar ta zama tana da daraja da kima wallahi sai sun yi za su kifar da shi ko a kashe shi irin da aka kashe waɗansu shugabanni irin su bare mai nasara Allah ya ji kanshi ko a yi musu juyin mulki suna nan a raye a duniya amma su gaba da su ake yi ba wallahi duma kircin ne saboda me ba sa bin tsarin da suke so su bi amma idan waɗansu suka hau in sun ce kaza sai su yi in sun ce a bari su bari in sun ce a yi a yi to wallahi wannan sai ga kullum ana ba su mukami shine shugaba na kaza an ba shi mukami kaza an ba shi ba haka ake ba me yasa saboda suna bin tsarin su ba tsarin ku ba ba ruwansu da abin da yake gudana a cikin kasar in dai sa ba tsarin su haka nan ne me yasa saboda tsananin kiyayyen nan wanda Allah ya faɗa tsakanin mu da su ne kullun so suke mu gama cikin yunwa kullun so suke muna maka hannu ku taimaka mana kullun so suke a ce muna cikin matsala babu ci maka babu kaza za ga motoci masu antar sabbi kakau ana suna yawo a cikin kauyuka su zo kuma su ruguza mana imani da duk wani mutumin da ka sani a kasar nan ba kauye ne ko dan birni ya yarda zai iya ci da kanshi da kanshi yanzu ba yanzu haka ne galaba mutanen birni da yarda mana ba amma yanzu kice kauye an riga an ruguza musu tunani mai kyau ya san gonar shi ba ta isa shi idan bai je ta bara ba kawai ya aje kaso yake ga wata wata mai dogon antan ta zo ko za a bashi bashi ko za a bai matar shi bashi sai ka gari ɗanka da an zo an raba miliyan wajen ashirin wannan miliyan ashirin ka yasta mai aka yi da ta har yanzu na suna nan a cikin yunwa ka je ka tambaya kawai da gari ɗan ƙaramin gari za ga an zo an raba musu miliyoyi amma suna nan gurbin da la yi su minu wala ya guni min ju inda ma mazan ne za a bai to matan ne za a rabawa kuma dama abin ba shi da albarka idan matsala ta kai matsala su je su raba fulambi su kai garin tamowa a zo a ba da bashi a zo a ce ku je ku yi gina ku ci shi ma abin shugabannin namu su danne su rika ba da ɗan kaɗan haka ne ba to wannan su haka suke so a dawo har tashin alkiyama ka je ka wuni kana rami a baka kwano biyu na hatsi shi kenan kullum kuna cikin wani to wannan shi ne bukatar su tabiya amma wallahi za a samu shugabanni da za su ce muku ku daure ku yi noma ku yi kasuwanci ku yi kiwo ku samu incin kanku ku rike kanku da kanku a waɗannan kuma 'yan ta'adda ne ba ba irin waɗannan suke so ba amma wanda za su rika zo kullum me yasa so suke su gama ku da ainihin mugun tunani na kare zuciya wallahi da kamar yadda faɗa a ƙauye kowa ya yarda shi zai kama kanshi da kanshi amma ba zuwa yanzu diya daga cikin ƙauna sun yi saranda ba za su rayu ba sai da taimakon turawa shi yasa a tunaninsu da muka samu kanmu abinda muka samu kanmu ranar 26 ga watan nawa ne gani suke da an janye wannan masu bada gudunmuwar kawai mutuwa zami ba san ba shi akwai karfin imani akwai karfin imani gani suke za mu huto mu yi bori mu yi zanga-zanga ba san ba suna ta riga ta yi yayyahi ta yi ruwa mutane sun gane zanga-zanga ba musulunci ba ce ta suke za mu ki yarda da kaddarar da Allah ya mana ba san mutane sun san ba Allahu malikal mulki tutul mulki man tasha wa tu'izzu man tasha shine yake bada mulki ga wanda kuma shi yake amshewa ya dauka wanda ya so kaskanta ba san mun karanta wannan mun gane ba yasa ga abin shiru ne kuma suka fara dawowa ana lalaba ba Allah lalaba yanzu an kare kowa ba ya dawo ba waye bai dawo ba a cikin su me yasa saboda tsayuwar mu akan iman wannan qur'anin nan da ake karanta wallahi shine eh dan kaɗan daga cikin abin da aka gane da ake aiki da shi shi ne babu wannan ba su yi tsammanin haka ba ta su ke baɗa za mu ce wayo wayo sai ku sai muka ce a akwai Allah kuma wa man ya tawakkal ala Allah wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu ubangiji ta Allah ce wala duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isa masa to dan Allah shi Allah da yace in an dogara da shi ya isa mana da kuma wayanda aka ce bussa san mu kar mu san su wa ya kamata mu dogara da shi Allah Allah ne ya kamata mu dogara da shi kuma mun dogara da shi kuma mun ga yadda mahimmancin dogara da Allah yake shi yasa irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani mu rika nana ta su a cikin zakatan ubangiji ta'ala yace duk wanda ya jibinta al'amarin shi zuwa ga kafiri yake ga shi zai taimake shi shi zai kawo shi hanyar mafita shi zai ba shi tsarin da zai samu tattalin arziki shi zai tsara mai tsarin shugabanci to falaysa min Allah fi shay'in Allah ya zare hannunsa a game da shi ba shi da komai wata kima a wajen Allah sai in ya ji tsoron Allah ya gyara sai ya ji tsoron Allah ya gyara wannan sha'anin nashi ya mai da jibinta al'amarin shi zuwa ga 'yan uwan shi mumune amma irin waɗannan ayyuka ga sun zama tarihi ko to sai Allah ta wai haziru kuma Allah da su Allah madaukakin sarki yana tsoratar da ku azabarsa yana tsoratar da ku ukubarsa idan ba ku ba ku yi da'a gare shi ba ba ku bi umarnin da ya ce ba idan kuka juya wa ayoyin alkur'ani baya to ya haziru kuma allahu nafsa allah yana tsoratar da ku azabarsa saboda tausayi irin nashi bai kyale kuma sai da ya gaya mu komi dalla dalla idan kun ki ji to ba kwaɗi gani ba idan an gani kuma ha to ba a ga da kyau ba amma idan an ji ba shi kenan an tsira da an ji an bi an tsira sai Allah ya ce wa ilallahi almasir makoma gaba ɗaya kuma dungurungun a ƙarshe tana ga Allah a nan duniya ka rayu ka ji daɗi za ka je koma zuwa ga Allah ka rayu baka ji daɗi ba za ka koma zuwa ga Allah kuma duk jin daɗin duniya ranar da mala'ika ya sallama ya ɗauki rayuwar ka jin daɗin ya ƙare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin alkiyama za a zo da mafi talaucin duniya wanda ya fi kowa talauci waye shi na san dai babu shi a nan cikin mugu a ko a kasan mai babu shi duk talauci ma ai ba talakawa ne ana dace a talaka ne ko muka yarda to za a ɗauko shi wanda ya fi kowa talauci a duniya amma ya bi Allah ya mutu akan aƙida ingantacciya ya bi sunan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai a tsoma shi a cikin aljanna sai a zalo shi sakan daya a ce wai ka taba cin karo da matsala ya ce ina kattun fitin da yake bai san mai matsala ba har ya mance kuma za a ji mafi jin daɗin rayuwar duniya akwai shi a nan shi ma dai bana ji muna da shi wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwar duniya akwai shi yana da wahala ka same shi ba a yanzu shi kuma bai ba Allah ba ya mutu akan shirka da kafirci a ɗauke shi a tsoma shi a cikin jahannama sakan ɗaya a zano shi a ce ka taɓa jin daɗi ta zai shi bai taɓa jin daɗi a rayuwar shi ko sau ɗaya har ya mace kenan duk abin da za mu yan uwa mu san akwai wata rana tana da ya ce gobe alkiyama mu gyara wannan ranar mu yi tare dai saboda shi yasa Allah ya tuna mana ya ce wa ila lahil masir makoma dai ga Allah take ka bi da kashe ko baka bi dai zaka dai tare a gaban Allah subhanahu wataala Allah sawun ba Allah sai Allah ya ce قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير wannan aya ubangiji ta'ala yana ba bayin shi labari shine ya san sirri da abin da yake bayyane da abin da yake koya fi kowa sanin shi Allah kenan duk abin da kake yana ganin ka kuma yana tare da ke kuma ya sa ss mala'iku suna tare da ke waɗanda suke sa ido a kan duk abin da kake kuma suna filmashi kuma suna rubutawa allah ce kulka gaya musu in duk kuma fi su duri kuma in kuka bayyana abin da ke cikin kirjinku abin da kuka ɓoye a cikin zuciyarku da za ku ɓoye shi ba ku gaya wa kowa ba autubu duhu ko kuma kuka bayyana shi a fili duk ɗaya ne a wajen Allah ya alamu hula Allah ya san da shi wa ya alamu kuma Allah shi ne mafi sanin mafi samawati abin da ke cikin samai tun daga sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shidda har samai guda bakwai Allah shi ne mafi sanin abin da ke cikinsu na mala'ikun Allah da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya kumsa a cikin sama Allah shi ne mafi sani sama da kowa wa ma fil ard kuma Allah shi ne ya san abin da ke cikin ƙarƙashin ƙasa ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu har zuwa ta tasara ƙarƙashin ƙasa ta bakwai duk Allah ya san abin da ke ciki kai kuma ai baka san abin da ke cikin ajihuna ba ko yawa ba san abin da ke cikin naka ba amma Allah shine wanda duk abin da ka boye ko ka bayyana ya san shi kuma ya san abin da ke cikin samai da kasai sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da wato shi mai iko ne akan komai ba abin da yake da iko akan ubangiji tabaraka wa ta'ala shi fa'alun lima yuridu ne yana zartarwa ya aikata abin da ya ga dama kuma la yasalu amma yafal ba wanda zai cewa Allah dan me kai kaza in ya zartar ya zartar ya maka daidai ko bai maka daidai ba naka bi ne in ka ja ma kai aikin banza Allah dan shine mai cikakken iko ba ruwahi zanga zanga ba ruwashi da yawa yan adawa idan kuma kuka yi alayhi ku goya mishi baya ma ba ku kara shi da komi ba kan ku ko kara subhanahu wataala da haka shine mai iko akan komai sai Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji ta'ala dan ya tsoratar da bayinsa al'amarin da ya shafi gobe alkiyama sai ne sanci hushinsa su yi abin da zai musu rahama da jin kai sai yake tuna mu da wata rana ya ce yau matajido kullu nafsi akwai wata rana da kowane mai rai zai iske ko zai tarda ma'amilat abin da ya aikata min khairin na alheri muhudara gashi nan a tattare a gabansa ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا duk wanda يره ya aikata aikin alkhairi daidai kwayar zarra ka san zarra wani abu ne wanda ido bai iya gani sai an sanya tubarau ba irin wannan ba sai an sanya na'ura idan ka je irin guraren da ake me ake cewa karantar da mutane ko ayyukan gwaje-gwaje na duwatsu za ga wasu irin na'urori wanda aka kawo ɗan ƙaramin dutse aka sanya a wannan na'urar sai ga wannan dutse ya bada wani kala-kala daban-daban wanda kai in an baka shi a hannu kana ɗaya da zagaye ta wata zarra na saboda ƙanƙantarta idan ka ba zai iya gwada ba ita ba sai in an sa a na'ura to da za ka aikata aikin alkhairi daidai wannan zarra ke ranar tashin alkiyama sai ka gan shi mawazara gashi nan Allah ta'ala ya tattaro ya kumsa shi ya kawo ma kayanka shi ne Allah yake tuna mutuna da wani ranar yau matajidu wani wuri ne wanda mutum kullu nafsin kowane mai rai zai tarra ma'amilat na abin da ya aikata a nan duniya min khairin na alkhairi mudaran gashi nan a tattare an taro an ajiye masa a gabansa kuma wa ma'amila min su'in har ma abin da ya aikata mummunan ba alkhairi kaɗai ba mummunan ma gashi nan za ka yi shi a gaban ka mudaran shi ma an tattaro maka shi shi yasa ganin waɗansu mutane ayyukansu na alheri ɗan kaɗan zunubinsu ya yi yawa ya wuce fanto kare sama ɗan ladan ɗan kaɗan Allah ce ta waddu lau'an na bai na hawa bai na hu amadan ba'ida za ka ga suna gurin wai ina ma wannan zunubin nasu ayyukan nasu da aka ajiye musu a gaba ina ma a ɗauke daga gabansu a kai shi wani guri mai nisa amadan ba'ida tsakanin mahudan rana da mawaɗa don gasa gani ba sa bukatar su ga aikin da suka yi malam wala duk da aka waye gari abin da kai da kanka ba ka son ganin shi an samu matsala abin ya riga ya lalace ne baya gyaruwa ba ga idan kaje kai tsuguni ba kai kashi kana son ganin shi kana son ganin shi saboda ya riga da kila wani abu ne wanda ka fi so baka ci kudi ka sa mai tsada ka sayo abin da ka fi so amma da ka ci shi da yake ya canza ya zama wani yanayi bai zo da alamar amfani a gaba ba ai gaba ka bukatar gane shi ko kana bukatar gane shi ai ka zanta ne ma kai kashi ka sa a gaba kana gani ko to haka ayyukan ka idan suka yi muni ranar tashin alkiyama za ga baka bukatar ka kalle su shi sa Allah yake tuna mu tuna da wannan ranar za ga mutum yana burin ina ma bainahu wa baina tsakanin shi da aikin da ya aikata saboda munin aikin ina ma a ce a madan ba'ida a ɗauki aikin a kai wani guri mai nisa can aje ai ko an aje kayan ka ne sai ka ɗauko shi wallahi a da abin da ka aikata wallahi sai ka sai ka sai ka zo da shi za ga mutane ya milu da auzarahum ala zuhuri suna ɗauke da kayan su a bayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara waɗanda ya bai shugabanci yake musu gargadi yake tsakar mu bai mutum shugabanci ya zai ya ci dukiyar mutane ka samu kuma yanzu wannan ake so ko idan aka bi mutum gurin ci abin zai gaji ana mai barka ana kawo da ya sa wani gurin akwai harka barka za ka ji ana mutu wallahi ya samu inda zai yi zalunci ya ci dukiyar al'umma ai da ka ci dukiyar al'umma yar kaɗan gara ka zai mutum ɗaya da yawa dukiyar gwamnati ai matsala ce wallahi kai kana ganin ka ci ta a nan kuma duk wanda ke cikin ƙasar nan yana da haƙƙi a kanka ranar tashin alkyama ya zaƙe da wa'ina mutane wani a ce nemo shi ka bashi ma aiki ya same ka wallahi to sai ke cewa don duk wanda aka bawa amana ta mutane sai ya cinye to ranar tashin alkyama sai ya zo da ya ce ina jin tsoron waninku ya zo da raƙumi yana tulu a wuyan shi ina jin tsoron in gamu da wani a cikinku yana ɗauke da saniya tana bo haka manzan Allah ya ce ina jin tsoron waninku in gamu da cina tashin alkiyama ya ci akuya tana me ina jin tsoron waninku in haɗu da cina tashin alkiyama ya ci tumkiya ya ɗauko ta a shi tana ƙara tana ba haka manzan Allah ya tsoratar da sahabansa akan su yi hankali da takatsantsan akan cin dukiyar da ba halatta su ba amma mun zai ce ai akwai inda aka daure ta ainihin take kiwo haka ake hudu ko gaskiya da take kiwo amma za ta shawuka za ta shayanka tabbas wallahi magabata suna ta katsantsan da dukkan abin da ba hala a gare su ba saboda wannan ranar da Allah yake tsoratar da mu wannan ranar abin tsoro ce shi yasa Allah yake cewa wani wuni ne wanda mutum zai rika gurin ina ma aikin da ya aikata kinan saboda muninsa tsakanin shi da aikin nashi abadan ba'ida wani guri ne mai nisa wanda ma baya so ya kalli abin sai Allah ce wai hazurukum Allahu nafsuhu nan ma fa Allah ce shi Allah yana tsoratar da ku kansa yana tsoratar da ku azabarsa ne soyayya ce Allah ke gwada mana yake mana hannunka mai sanda a can baya yace kada mu yi soyayya da ainihin jibantin amari zuwa ga kafirinmu da muke tare da su duk wanda ya haka Allah ya zare hannu tsakaninsa da shi Allah sai ce wai hazurukum Allahu nafsa nan ma da ya kama maganar wato wata rana za ta zo duk abin da ka bayyana ko ka boye Allah ya san da shi yace to akwai wata rana za ta zo kowane mutum zai samu aikin shi na alkhairi gashi nan aikin shi na shari gashi nan mutum zai rika burin ina ma tsakanin shi da mummunan aikin ya kai mahudara da mafadarta sai Allah ya ce a ran gurma ce wayo hazirukum Allahu nafsa Allah yana muku galgadi ne Allah yana jan muku jan kunne da jan hankali sai Allah ya ce wallahu raufun bil ibad Allah mai rangume ne ga bayi me yasa rangumin Allah da yake gaya muku kar ku yi mara kyau ku yi mai kyau shine rangumin na Allah idan ka bi wannan shawarar ka bi wannan wa'azin ka bi wannan fadakarwa da Allah da kai shi ya maka ka zauna lafiya idan ka ki kuma ha to kowa ya kiji ba ya ji gani ba in an gani ba a ga da kyau ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم wannan aya ta yi hukunci ne akan mutane waɗanda suke nuna soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ba soyayya ta gaskiya ba ka san waɗansu sun ɗauki soyayyar da ake wa annabi irin soyayya da 'yan mata da samari suke a jahiliya soyayyar 'yan mata da samari a jahiliya ya suke bayan da ta yanzu mace ai duk kusan ta ko a zamanin jahiliya alamar saurayi yana son mace to ajiya mata waka ko ba gane ba ita ma in ta tabbata tana son shi sai a ji ta mishi waka ta shi kadai ta musamman ta wasu sun ɗauki soyayyar Allah da manzan Allah a waƙe-waƙe ne take kawai nisa sai ga mutum ya zo ya samu wani gitar ko wani kiɗa ya sanya yana saurara kuma yana gida kai yana jin daɗi in kai magana sai ce kai baka san annabi ai soyayya na annabi ce saboda fadar bege ne shi masoyin annabi ne kuma baka soyayya annabi ce kai baka san annabi shi yasa baka san wannan waga baka haka ake san annabi to Allah ya san akwai waɗanda za su juya da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta soyayyar ƴan mata da samari kida da rawa da waka shi yasa Allah ya tabbatar da hukunci akan wannan aya yaya san manzon Allah yake wannan aya ta bayyana mana ya san Allah yake wannan aya ta bayyana mana kuma alamar kana san Allah karara shine a ga kana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soyayyar manzo Allah kuma shine da'a zuwa ga annabi Muhammad hin kamar yadda Allah ya faɗa ana ya zaka ce kana san manzo Allah kuma kana saba mishi da Allah mata kace tace wallahi duk duniya sheri babu wanda yake so kamar ka sai kace zuba mun ruwa in yi wanka tace na kiya ina soyayya take ta ci kwalliya kana zaune ta ce sheri masoyi daga kai sai rija ai na son ka ta ce to sai an jima ka ce ina zaki ta ce zan fita ka ce kakki wata ta ce ina fita ina sauye ciki to alamar kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kana yi bai da'a almuhibbu liman yuhibbu mata'u idan an ce mutum wannan masoyi ne ga wanda yake so ai da'a yake mishi da biyayya ya za ka ce kana son manzan Allah kuma ya yi gabas kai kayi yamma ya ce kal ai kai kayi ya haramta ka ce halal ya ce ba daidai ba da ka ce daidai iyaye da kakadu haka suke ina soyayya manzan Allah take wani za ka ce mai manzan Allah ya ce ka za ta ce a aya gidanmu haka ake ko mu a mu haka ake ko mu da muka taso ma mun ga haka ake kuma ka ce mishi manzan Allah kuma ya ce a haka ake a duk wata magana an ta ci karo da magana manzan Allah jifa ake da ita imam malik imam dari hijira ya ce ba wani mutum illa a cikin maganganun shi akwai abin ɗauka akwai abin zubara sai wannan mai wannan kabarin sai nuna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kowa ya ana watsi da magana shi in ta ci karo da magana wa magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta yi hukunci akan alamun san Allah da kuma san manzan Allah na gaskiya eh akwai wanda suke cewa su suna san Allah yahuda ma suka ce su irin yadda suke kaunar Allah ai kaman ma ƴaƴan Allah suke akwai mai kaunar mutum kamar ɗansa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu muna san Allah muna kaunar shi kaman ma ƴaƴansa muke sai Allah ce kulki ga musu ya rasulullah waqalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba ai mu ce gurma in kuntum tuhibbuna Allah ba sa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum yace kulki ga musu inda gaske ne in kuntum in kun kasance tuhibbuna Allah kuna san Allah san Allah na gaske to fattabi'u ni a ganku kuna koyi da ni alamar mutum masoyin Allah ne waliyin Allah ne a ganshi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ga mutum manzon Allah yayi gabashi yayi yamma kuma an ce wali ne kuma in kai musu a ce baka san waliyai sallar shi ba irin ta manzon Allah ba yanda yake tsarin rayuwar shi ba irin na manzon Allah ba ba irin ibadar shi ba irin ta annabi ba kuma a ce wai shine masoyin manzo wanda wata irin soyayya ce to san Allah ma sai Allah ce ga ya ba yahuda suka ce su sun fi kowa san Allah in kuntum tuhibbuna Allah in da gaske ne kuna san Allah to abin da ya kamata a auna ma'aunin shine fattabi'uni a ganku kuna bi na ma'ana kuna bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ibada a cikin mu'amala a cikin dukkan abin da ya muku umarni da hari to wannan lokacin ne soyayyar Allah za su tabbata yuhibbukum Allah sai Allah ya kaunace ku yaya za ka samu soyayyar Allah sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yake wa ya gafir lakum dhunubakum sakamakon biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya gafarta muku dhunubanku kisa kake ganin cikin ayyuka na sunna abu da yawa yana kankare zunubi misali in ka dauki alwala lokacin da mutum yake alwala ana kankare mai zunubi ko annabi ya ce har sai ruwan ƙarshe da zai ɗigo a ƙarshen yatsa shi ta kafa ko ta hannu zunubi zai hutu ta wannan ƙarshen saboda mai koyar manzan Allah ka bi kai arwala irin ta manzan Allah shi yasa sai ga akwai kankarar zunubi sai ga abu da yawa an karantar da mu sunna ne amma a ƙarshe sai ga sakamakon shi kankarar zunubi shi yasa Allah ta'ala ya ce in har kun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ibada ta fuskar ma'amala to ya gafir lakum zunubakum shi Allah zai gafarta muku zunubanku ashe ana samun kankarar zunubi akan ɗabbaka sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da haka ka zama arin suna tacance na kirki a aikata amma ba a baki ba da wani ya ɗauka sunan a baki ne mu arin suna ne amma sai gaba yadda yake samun dashi ba yadda manzo Allah ya koyar ba yadda yake fuddawa ba yadda manzo Allah ya koyar ba yadda yake sallar shi ba irin ta manzon Allah ba idan ya tashi fita da gida abinda manzon Allah ya karanta baya yi idan ya shigo cikin gida me ya kamata a yi a cikin gida baya yi amma kuma yana alfahari da cewa shi ahlus sunna ne kaga ya zama ahlus sunna ne kawai suna ne sunna ba suna bace ba hatta yadda zaka yanke farce sai da manzon Allah ya koya ba in kana ka kai ne ahlus sunna manzon Allah ya yake sharta kanshi ma sai da aka karantar da mu yana sharta bangaren mi bangaren dama wannan shine idan kana dafa kauna kai ne ahlus sunna manzon Allah sosai yana yin aswaki idan kana yawan asoki kai da ahlus sunna manzo Allah yana sanya wannan shi zaman rabin qabli ko bisa idan sau in kana kai da ahlus sunna manzo Allah na barin gemu kai kuma idan ka share gemun kai ma ahlus sunna ne kaga mutun kaman hadiza haba shi wulwul kuma ita shi masoyin manzo Allah ne gemu sunna ne ta annabawa dukan su Allah da yake kama tarihin annabin Allah Musa da dan uwansa Harun qala ya ibna um ثم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي kaga daga nan zaka san ashe mutanen kirki gemu suke yi ran shi ya bace ya kama gemun shi da kanshi yake murzawa ya zaka bar mutane su halaka ce a ya kai ibnu dan dan uwana ibnu aki la ta'khudh biliyati kada ka kama gemu na ashe yana da gemu go shi yasa ko hoton Yesu Kirista za a yi shi ma sai ga an yi shi da gemu amma sai ga fasto ya share gemu wai malami za ga ya aske gemun shi ai magana ce ai sunan annabi da yawa ce dala ka ji tawiri to zama adal suna sai mutum ya dage wallahi sallaka ka dan bakata yadda suna ta ce ka da mutane a same ka da suna eh kalka zama kai ne adal suna kai ne kariya kai ne adal suna kai ne yi da mutane kai ne adal suna kana gurma kai ne adal suna ga yaudarar tsiya kai ne adal suna idan ka ci bashin mutane baka biya kai ne kaga ina suna take yana wannan duk control ne duk ka zama control kin sunna kai ne ahlus sunna an yi magana baka cikawa an an ce wani aka yaka saka ta aina ta insha Allah ka ta insha Allah shi sa baka cika ba ka zaman to mai cika magana mai cika alƙawari wannan kai ne ahlus sunna sunna aiki ce dole ne mu dabbaka ta lokacin nan da muke zaman to ahlus sunna amma dai ko ka kira kanka ahlus sunna in ya zama aikin ka ya ci karo da sunna kai ba ahlus sunna bane kamar yadda wani suka ce su masoya Allah ne Allah ya ce ƙarya suke inda gaske suna san Allah to su ba annabi fana a ga suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah yana koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah yace da an yi koyi da manzon Allah Allah zai gafarta muku zunubanku wallahu gafurun Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma mai jin kai ne Allah gafarta mana Allah ka tuka mu sai Allah yace qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin qul ati'u Allah Allah ta'ala yace ka gaya musu ma umarni ne daga Allah ku yi wa Allah ta'a qul ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa Allah ta'a ku yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta'a akan duk abin da suka umarne ku da shi kuma ko ka sani babu wani abin da Allah ya umarni da shi wanda yake mai wahala dukka tattaro umarnin da Allah ya zo da shi gaba ɗaya ka saukar zuwa ga bayin Allah za ga abu ne mai sauki abin da muke kishiye shi ya fi wahala abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wala za ga shine ya fi sauki akan abin da waɗansu suka kirkiro suka mai da addini ne amma kuma sai ga an hubun wancan barawo ne ya ji ana hira ana cewa neman halar da wuya yake a sha abin ya ba shi haushi ya ce wace muku haramkin ita sauƙi gare ta yau kalisawa ga gani mana ita haramkin tana da sauƙin samu ne a lokacin da mutane suke gidansu a kwance shi barawo yana ina yana yawo a kan titi abin akwai sauƙi a ciki ila ma ana mako bakon dari ila zai tsallaka katanga ya dira kuma bai san irin dirawa zai daga can ba kuma bai san abin zai tarar ina sauƙin yake to duk abin da Allah ya umarni da shi zuwa gaba yanzu zaka abu ne mai sauki idan kace zaka ci karo da shi ko zaka yi kishiye shi to zaka wannan yafi wahala shi yasa Allah ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ba abin da muka sanya muku na kunci a cikin addini babu shi yasa zaka da ka koma sunna sai ka samu hutu idan an maka aihuwa ma hankalin ka kwance in ka mallaki rago alhamdulillah amma kana cikin bid'a subhanallah hankalin ka ya tashi sai ka nemi kudin fatiya sai ka nemi kudin goro sai ka nemi na wanzamai sai ka nemi na zaure sai ka nemi na mai gari sai ka samu na iyawa kun san iyawa ko sai duk wannan bala'i sai ka tata saboda amma aihuwa ba shi yasa wasu dole wahala take sa bisa sunan amma wajen aihuwa sai ka zance kuma sunna zami amma sallaci muke yi wace muka ala fatiya masallaci ba ba waje a masallaci sabbin shiga ne kawai ake ce suke ce a masallaci ake yi kuma sai ba karbe su dan da haka za su zo ko ba haka ba a wani fatiya da ake a masallaci a sunna babu wallahi mu ba mu taba yi ba babu kawai dai da a samu dama dama ne yau duka wannan kawai kwaskwari masu yi mazala ba mashi aihuwa ba abubakar ba mashi aihuwa ba umar ba mashi usman duk sun yi wannan zanen suna ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam an gama sallah yace wulitu gulaman laila jiya an aiwa mun yaro wa sammaitu bi ismi abi ibrahim shine zaman sunan ko wata bai nema ba na sanya mai sunan babana ibrahim wani kuma yazo ce ya rasulullah an muna aihuwa jiya mai sunan dan annabi ce sunan danka abdurrahman hadisi ne ingantaccen hadisi an yi an yi taron zanen sunan an ka goro an ka kudin fatiya an ka kudin waye da kudin waye kawai ta yi aihuwa aka min ɗa namiji ke yake tambayar annabi wai mai sunan ɗan na sai annabi ya ce sunan ɗanka abdurrahman an makare daga nan haka ne? maryam alaihi salam aihuwa allah ya bata tana tsammanin abin da za ta aihuwa ɗa namiji ne sai ta aihi ɗiya mace ita kuma ta ɗauka allah alkawari ɗan da za ta aihuwa kin zai zamanto mai hidima a baitul maqdis masallacin kudus wancan dai wanda yahudawa suke zalunci a kan shi sai gashi kuma za a hidiya mace shine har take ma Allah bayani take cewa falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam ya shiga dan gari muhallar shahidi kenan ka gani falamma wada'alha lokacin da ta aihu abin da ta aihu din ta ce rabbi inni wa zatu hausa Allah ka bi ni sanin abin da na haifa mace ce ni kuma nayi alƙawari da kai duk abin da na haifa zai zama to mai hidima a wannan babban masallaci na Qudus amma wa laysa zakar kal unsa ai aikin da namiji ba aikin diya mace bane amma zaka ce egality ko batu da yace abin da namiji zai mace za ta yi hatta hima shi yasa suka gansu suna sharar kwalta sun yi zuwa sai ya gansu da bindiga suna gadi sai ya gansu da kayan nijilak bature ya gaya masu sun yi da wa'i galice wasu ma ɗaya ne na ta bada kisar wasu ai suka fita mission yan nijilag ne akwai wata a cikin su kullum tana cewa maza mai hukahi mu sai suka bar ta ta hau foto sai je zaki hau da ta wata kallo kasa ta kasa saukowa har ta yi hutsari yadda aka sauko ta ka gani yana egalite bayan Allah ya bambanta ya ce a man yunasha fil hilya aw man yunasha fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin shine Allah ya ce abinda Allah ya halitte shi kyawun shi ya rayu a cikin ado da kawa ai a inda za a yi gumurzu ba ya kai labari din inda za a fafata mace ai ba ta kai labari amma bature sai ce kai ku rabu da Allah abinda maza suke kuma kwa iya shi yasa da an zo wajen demokaradiyya sai ga sun irin daurin adikon nan haka suna cewa mu ma a ba mu haƙƙin mu ko takin mu ana zaluncin mu ba wai da sare ya busa musu kunne kuma in kace mata arniya ku yi bala'i sunanta Khadija ko Aisha amma da sare ya ce ki rabu da Allah ƙarya yake kuma ta yarda ka gani tace walaysa zakaru kal unsa abin mahallar sha tace wa inni samaituha maryama kaga ba a yi zanen suna ba akwai mai daraja yau kamar maryam duk akwai diya a duniyar da ake kamar ita ta ce na sanya ba diyar nan ta sunanta maryama wa inni ya'udhuha bika Allah ina nema mata tsari daga gare ka kai har ma abin za ta aiwa Isa kenan min ash-shaytanir rajim fa taqabbal harabu kuma Allah ya karba ya karbi zanen sunan da ta rada ba limamin unguwa ba ladanin unguwa ba huda gora ba ba huda bangaren iyawa ba ba ya kaza Allah ya ce ya karba kuma ya karba addu'ar ma wa ambata da batan hasana ka gani shi kuma annabi zakariya da maryam din al'amuran mamaki na albarka ya burge shi ya roki Allah Allah ya bashi da kai sai aka bashi dan kafin a samu cikin dan ba هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا kaga dan bai yanzu ne kawai ya ga hunalika da ya ga ga yadda Maryam Allah madaukakin sarki ya mata irin wata albarka ga darasin nan gaban mu shi ma sai ga to Allah da yake irin wannan abun ai ni ma zai iya bani da yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah bani da na kirki ma na da na gari ba da mai shan shisha ba ba mai kwanta kwanta ba ba mai satar waya ba ba mai satar motunan mutane ba ba wanda yake zuwa ya rika dirawa gidan mutane da daddare ba zuriyatan tayyiba so yake ka bani na kirki Allah kai ne mai jin addu'a kaga kawai yana cikin wannan lokacin yana sallah fanadatul malaika sai malaika ya kira shi aka ce ya zakariya wunna da bashiruka bi gulamin ismuhu yahya eh ya kai zakariya da kake adda ai muna baka albishir ma dan ma tuni ma an riga an baka shi sunan dan ma ya haya kaga ba ba a shi ba shine malamai suka ce kana ya daukan kowane bangare baka samu cikin diya karkata ni ne baban wani kawai kuma na aihuwa kuma wani wani ne ko ni ne baban wace eh ka tsasa kanka kai baban wani ne kuma ga kai ta zuru ko ma ta baka aura ba yayi wallahi yayi kuma da an aihe shi sunan shi ne yayi ba wani malami zai zo rada mai suna babu ko wani ran uku ya mai siga babu sunan wancan da ka rada tun kan auri uwal shine tun daga zakariya kafin a samu cikin aka ce sunan dan wani ne kaga dama kuma kai irin manzon Allah da zara ta ga zaka ce jama'a an aiwa mu da na sa mai wane ko diya na sa mata wance akan titi ka game da su a masallaci ai manzon Allah ba a ce a masallaci kawai ce aka yi yana tare da mutane ce wulutu gulaman lailan an aiwa mu da jiya da daddare wa samaitu bi ismi abi ibrahim na sa mai sunan babana ibrahim wanda sai game da manzon Allah yace mata ta tayi a masallaci ne mita ya wace da namiji yace ya rasulullah me sunan shi yace sunan shi abdurrahman sunan yayi ko bai yi ba Anas dan Malik mahaifiyarsa da ta aihu tace wannan dan ba a yi mishi komai sai ka kashe gurin manzon Allah ana kashe gurin manzon Allah annabi sai ce da saba ka sunan Abdullahi nan ma taron zanen suna kai amma sai ka ce wai ko baka san annabi saboda baka taron zanen suna idan kai ga wahala ta kai wahala kai ma zaka ce kai mu ma dai in kin annabin yin annabi a masallaci zami dan ka samu sauki addini sauki ne wallahi sauki ne duk abin da addini za ga ba ka gane kuma ahalus suna cikakke kullum ina hudu sai a bangaren abu uku mutumin daga an yi aihuwa a gidan shi hal an kai ga zanen suna satin nan guda al'an wuce arba'in wanda ake zuwa wanka al'ada ba ta shigo ba da kacin jina mai adal suna ne cike don a nan mazaje suke faruwa ba zan manta ba wani wani da bai kamata a faɗi ba da shi muka fara da'awa a masallacin nan mata yi tafi ce ta da Allah ku wani haƙuri idan ban yi tsare suna za su kwace ba ta su muka ci aje kai ga hanka a nan ne fa kai ba dogon abu ne ba tana yiwa ma yanzu ma yana nan yana nan kin ba yana nan gurin ba yana da gaskiya to ai karfi ba su bai kai ba yace wallahi mai zare suna bukaci ɗaya su za su shi kuma kaga bai da kuɗin aure wata kuma za mu ba shi ko wasu mu zare suna nawa aure ya mutu saboda zare suna kai saboda tuya ai kun san tuya ko Allah dina ya tuya wannan bala'i ne aka kaka ba mutane matarka in ta gobe suna sai an yi tuya duk wata ‘yan uwata ran nan ba ta dafa mijinta tuwo ba sai ta zo ta wani a gurin a zo a rika toye wani abu shi bai yi magani la'isu min wala gudun min ju'in a gidan ma bai yi maganin abincin barantana kuma wanda aka rabawa to wallahi saboda tuya a nan aure ya mutu da yawa bid'a ma nan ka nauyi saboda tuya kawai namiji yace shi bai san wala ba a tuya a gidan shi so ka suka yi a gidan kuma so ka suka tafi da matarsu da ɗiyarsu kuma daga nan auren ya mutu saboda tuya ka diba bid'o'i na illar su to shi yasa da an aiho gidan mutum kaga har an kare suna sunna sak to wallahi ka jinjina wannan ahlus sunna ne 100% na biyu sai wajen aure tun daga neman auren shi shi ba a facebook ba ya ware soyayya ba ga ma suke ba ikula ce da Allah ba nan mulki a wannan kasan ba ahlus sunna bane ko akan titi a ba malam sunna ba ta ce haka ba ai da ka gamu da diyar wani ka ce wallahi kina burge ni wallahi sheri tun daga nan gurin ka yaudar ubanta ka yaudare ta ka ci amana ubanta don ita mace matsala gare ta da ka ce ina son ki kaka matsala kawai ka hauna ta wani guri daga wani lokaci in ka sake ma akwai profil ɗinka akan wata ta in ta je bata barci ta ta kallon hoton awa biyu saboda ka ce kawai kana son ta kaga ka ci amana ubanta wata manufar da yake da akan tarbiyya tun daga nan kawai ka ce kana son ta yau mulmushi za ka yi ta ce kawai wani suna yake kuma ta rika tuna wani abu a rai wani ɗabi'ar mata ce sai haƙuri to ba a neman aure a kan titi duk mutumin da ya ga ya bi dokokin neman aure na sunna har an zo an ɗaura auren an yi shi na sunna to wannan jinjina mai adal sunna ne dan mutane diya suke faɗo a nan da angwayen da wani ɓangaren su uwayen diyal da uwayen ɓangaren namiji duk a nan ake wasa da sunna wallahi ana ake share sunna a mai da ta baya ai a gidan wancan ma da za a yi kaza aka yi mu ma haka ne ai wani zai armi gidan su ma haka ne ma muke fa haka ne ba tuntubar hadisi balle aya na biyu kenan na uku inda aka yi mutuwa aka zo tun daga jana'iza hal aka je aka yi sutura kaga an ɗabbaka sunna to wannan mutum ka jinjina mai ala sunna tun wajen wankan za ga an samu matsala idan aka ɗauka aka je makamarta subhanallah da an binne mutum kaga an samu wani tsoho ya matso bakin shi shike da goro an ba shi helo ko fantariya ya wuri tohi ko me suke toha kuma a kewaya a kewaya a kewaya wallahi ko a kawai a littafin karya ma babu wannan abu wallahi sun san yaudara ta suke a littafin karya ma wannan karatun ba su yi shi ba babu littafin karya ma da ya gwada musu yi wannan amma in ba a yi ba wanda gani ake kaman ba a yi jana'iza ba ba sai mun yi matar su sake nasu haka ne ba da yawa zaɓi jiraza ga sun zo sun zauna sun sake tasu sai sun yi wannan tuktuki sun ja sun kewaya kaga tsoho ya zo ya cika bakin da gori ya abdullah ya abdullah iza sa'alaka malakaini an rabbika wa nabiyika fa qul lahumma allahu rabbi dan allah wa imani ne dan allah mutum da ran shi bai yi karatu ba ba sanar da shi amsa ba ya mutu yanzu ne za a koya mai kuma ya rike da Allah kai zo da karatu ko da ranka baka iya ba a gama ka rike shi balle haka ga ya mala'ika ya ko polis aka ce zo tambaye ka yanzu a ga maka amsa gaba ɗaya kuma ya zo a gaban shi yanzu ka amsa mishi ai yana zuwa wallahi duk wani amsa ta bace manzan Allah ba aka ce mashi innaka la tasmi'ul mauta kai ba za ka jiyar da mace ce ba annabi ba aka ce ba zai iya jiyar da mace ce ba kamar yadda wala ta zama sun du'a kurma idan ya yi nisa kace kai kurma zai ji idza wallahu mudbiri kurma ne yazo gurmu sai ya juye ba ya kai wajen bakin kwalta idan ta kai kurma da zai ji to kun balle mace ce yanzu a ce wai ya abdullahi idan mala'ika tambaye ka ka ce mai kaza ka ce mai kaza kuma wallahi idan ba ai wani gari suke sutura ba dai ba gari suke ba ta yi ba ya sun sake haka yau kuma haka muke yanzu haka muke babban bakin cikin mu mutum ahlus sunna zai rasu sai ga duk mun ja ba mun kyale kuma suna mishi ya abdullahi wannan abin yana damuna wallahi kuma dan bakin ciki sai ga wani yana kunhar baki shi dole kawai nasu ne ya su mishi wannan abinda Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba ga abinda manzon Allah ya ce ai ana ɗaukar mutum a sa shi a rami ana rufe shi sai manzon Allah ya ce istaghfiru li akhikum yanzu ku nema dan uwan ku gafara wa sallallahu tasbita ku roki Allah ya tabbatar da shi fa innahu al'ani yas'alu dan yanzu a mai tambayi duk wanda bai sha kansa ba kuma sun karanta sai sun yi wancan al'ada yanzu da sun dawo gida kuma sai ga an koma fidda'u za a yi kuma ana zuba ruwan gumba can ana dama ta nono da sukari kaga wanda ka can da katon tarbiya cika bakin da goro yana hailala ake ja wai gane yake abin kirki ne yake da an zuba ma hailala ake ja shi gane yake abin kirki ne yake kuma kai suka hana ba wallahi in kace zaka hana wannan kaka bala'i kaman sawan za ta gamu da kasa baka san annabi baka san Allah haka ne ba kuma Allah da manzan Allah suka ce ai wannan a littafin kariya ma babu wannan wai me za a mashi fidda'u ai aka ce mutum a fasso shi ai kasan ya shiga matsala ko tun daga nan an wa mataccen mummunan zato tun da an ce a mashi fidda'u in kada an ce ai belin mutum yana ina yana kaso mamman ka ce ta rasu aka ce a mata fidda'u kenan yanzu tana wuta ko a fasso ta kuma wallahi wani kono ya bada dan ai wannan fidda'u da sauran abubuwa ga sanar da to wallahi duk mutumin daga an yi sutura a gidan shi tun daga wanka zuwa sallah zuwa aka yi jana'iza aka dawo a suna wannan jinjina mai adal suna saboda da yawa a nan gurin suna ake mai da ta gefe Allah ta ala ya kare mu to shi yasa alamar soyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayi umarni abi Allah abu manzon Allah yace fa in tawallau idan kuka juye baya ba ku ba alqur'ani ba ba ku ba sunna ba fa inna allaha la yuhibbul kafirin Allah baya son kafire malamai suka ce waɗannan abubuwan da Allah ya zana a baya mai da jibanta al'amari zuwa ga kafire kafirci ne shi yasa Allah ce wallahu la yuhibbul kafirin idan har kuka juya da baya ba ku bi wannan umarnin na Allah ba rishin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma kafirci ne shi yasa wanda daga cikin sahabbai ya ga wani na rakatai alfajiri a masallaci ya yi biyu ya sallame ya yi hudu ya sallame ya yi shida ya yi takwas sai da ya kare ce me ka yi ce salatu da ka'atai da fajar muka yi ya ce a ya ce to kuwa haka kuke ba ka ji shi kuma to me kake so ka ce ya ce ba haka da ka'atai raka abi ce ake yi haka annabi ya ce ya ce a yau kuma kana nufin allah zai mana azaba saboda na yi sallah ka ji hujja ba irin ta ɗan bida kana so ka ce na yi lahi dan na yi sallah allah zai mana azaba saboda na yi sallah ya ce Allah ba zai maka azaba saboda ka yi sallah ba amma zai maka azaba saboda ka saba wa annabi a wajen sallah haka ne ko ba haka bane duk wanda ya saba manzon Allah a wajen ibada zai samu lada Allah zai bashi aljanna ai ku ba za a kyale ka zama da iskan duniya sai an maka azaba tunda Allah ya ce adiyu Allah wa adiyu rasul kul ka gaya musu su wa Allah da'a akan umarninsa sai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan abin da ya umarni da fuskar ibada da mu'amala yace fa in tawallau idan wasu ka juya baya basu ba fa inna allaha la yuhibbul kafirin Allah baya son duk wani kafiri wala kafirci ne rashin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaggam ka san manzon Allah ya ce ayi dan kace a mu a gidan ba haka ake ba mu kabilan ba haka ake ba a gari ba to ka samu matsala kam lasar zai hauka Allah ya kiyaye abinda muke daidai Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am